إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا sha ɗaya ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha takwas ga watan march 1997 idan ba a manta ba muna ƙarƙashin matsalar da ke bayani dangane da cewa duk abin da ainihin mamaci ya rasu ya ainihin wato bari na daga ayyuka masu gudana za su kai gare shi haka kuma addu'ar da ɗan shi zai yi mishi da sauran makamantan al'amura makamantan waɗannan to har muka zo matsalar da ke bayani akan cewa shin ko wani wanda ba ɗa ba in yi wa uban shi sadaka ko yi wani abu na daga al'amura waɗanda ladan su ke gudana ko zai je gare shi to muka ce sahihiyar magana akan haka ɗa dai shi ne kaɗai zai yi wa uban shi sadaka wannan sadaka ta kai ga uban ko ga uwar in wannan uba ya kasance ko uwa musulmi ne to sai aka samu wasu suka tafi akan ra'ayi sabanin haka suka ce ai kowane ne ma ya aikata wani aiki na alkhairi zai iya sadaukar da shi ainihin ga mamaci to wannan magana aka nuna cewa kuskure ce ta fuskoki da dama daga cikin dalilan da suka kafa sun ce kiyasi wai ai za a iya kiyasin wani daban akan ɗa to aka kawo dalilai waɗanda ainihin suke nuna cewa wannan kiyasi ɓatacce ne daga cikin dalilan asalisu dalili na uku da ke nuna cewa wannan kiyasi nasu bataccen kiyasi ne anna hazal qiyas law kana sahihan don wannan kiyasi nasu da a ce ingantaccen abu ne lakana min muqtadahu istihbabu ihda'i sawabi ila al-mauta to da ya kasance zai hukunta cewa mustahabbi ne a kyautar da lada ga mamata ma'ana da a ce wannan kiyasi nasu mai inganci ne akan cewa kowa zai iya yin wani aiki na sadaka ko na alheri ya je ga mamaci kowane iri ko da ba ɗa ba to da wannan ya nuna cewa mustahabbi ne a rinka yin wasu ayyuka ana sadaukar da ladan ga mamata falau kana kadhalika la fa'alahu salaf da a ce al'amarin haka yake to da an samu magabata sun aikata haka daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa li'annahum domin su magabata din nan ahrasu ala sawabi minna bila rai sun fi mu kwaɗayin ainihin wato lada wannan magana haka take babu shakka walam yaf'alu zalika to amma kuma basu aikata haka ba kama sabaka fi kalam ibnu kasirin kama yadda bayani ya gabata a cikin magana ibnu kasirin fadalla hadha ala anna al qiyas al mazkura ghairu sahihin sai wannan ya nuna cewa kiyasin can da aka ambata to ba kiyasi ne mai inganci ba wa huwa al murad dama abin da ake so ka gane kenan cewa kiyasin ba mai inganci bane وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ya ce malamin musulunci ibnu taimiyya Allah ya ji kanshi ya faɗi fil ikhtiyaratil ilmiya a cikin littafin shi ikhtiyaratul ilmiya shafi na hamsin da hudu ya ce walam yakun min adati salaf idza sallau tatawwu'an aw samu tatawwu'an aw hajju tatawwu'an ba shi daga cikin al'adar magabata in sun yi ainihin sallah ta nafila ko sun yi azumin nafila ko hajjin nafila أو قرأوا القرآن كو إن سن كرنت القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فصدوا كد وأن اللادا في كوتر دشي عينهم متتو دغا cikin musulmi wannan ba shi daga cikin ainihin wato al'adar magabata dan haka ibnu taymiya yace fala yanbaghi al-udulu an tariqi salaf bai kamata bai halatta a kauce daga hanyar magabata ba fa innahu domin hanyar waɗannan magabata afdalu ita tafi falala wa akmalu kuma ita ce tafi cika da albarka to wannan ita ce maganar da shi Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin wannan littafi nashi Al-Ikhtiyaratul Ilmiyya الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة يتي أما أكن ونن مسألة كما ابن تيمية ينا دا أينه وتمغنى الدبن خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف ود كما يساقى وأبن دي أنبتا دا جمال ما مغباتا معنى أتن يانون تيوا با دي دي بني ka yi aiki na alkhairi ka ce ka sadaukar da shi ga musulmi matattun musulmi sai dai in kai ɗa ne ga wani to za ka iya yin haka to amma kasancewar ba a samo ainihin wato salaf na yin haka ba to bai halatta wani yin haka ba to sai kuma aka samu ibnu taymiya yayi wata magana daban wadda kuma ta saba wannan fadhhaba ila anna al-mayyit yantafi'u bi jami'il ibadati min ghairihi ibnu taymiya ya tafi akan cewa mamaci yana amfanuwa da dukkan ibadojin da wani yayi wanda ba shi ba وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح ابن القيم يا أينهن جن وانا مغنى كما يتيم كامة أتكل تافن شاء الروح بما لا ينقض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا يتي دليلا ديكاو ما نكياسي to karfin su bai yunkura ya kai karfin waɗancan irin kiyasi da muka nuna cewa ɓatacce bane wancan kiyasin ma muka ce ɓatacce ne to dalilan da ibnu ibnu qayyim ya kawo na kiyasi kuma ma karfin su bai kai waɗancan ba kaga sun fi waɗancan lalacewa kenan wa zalika ala khilafi ma ahidnahu minhu rahimahullahu yace amma wannan magana ta ibnu qayyim to wannan magana saɓanin yadda muka saba ne saɓanin yadda muka ainihin kuma mukan ji daga shi ibnul qayyim min tarki tawassu'i fil qiyasi na barin yalwatawa da fadadawa wajen qiyasi fil umuri ta'abbudiyya game da al'amura na ibada al mahaba tsantsar ibada la siyama ma kana minhu ala khilafi ma jara alaihi salafu salih musamman ma abin da ya kasance ya gudanu a saɓanin hanyar da malamai magabata su habbai da tabi'ai suka tafi a kai radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda ibn al-qayyim na daga cikin mutanen da ba su son a rinka faɗaɗawa wajen kiyasi har a kai ga an saba abin da sahabbai suke a kai وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار يتي أتكيتي wani babban malami mai suna Muhammad Rashid Rida ya kawo waɗannan maganganu na Ibn al-Qayyim a cikin tafsirin mana wannan matsaloli dama mun karanto su makon da ya wuce lokaci ne ya kure mana a lokacin shi yasa yanzu muka sake ɗauko su ainihin daga farko to eh shi wannan Muhammad Rashid Rida ya ainihin kwaso waɗannan matsaloli a cikin tafsirul manar a cikin ainihin mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in daidai sun marar da zalika raddan ilmiyan kawiyan sannan ya tunkuɗa waɗannan maganganu tunkuɗewa a ilmance kuma tunkuɗewa a ƙarfa فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وند ديكي سنة يلوتا زمد أينهم وأن مسألة سيكوما يجي كرنت وأن تفسيري نمنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وقد استغل هذا القول كثير من المبتدئة an samu da yawa daga cikin 'yan bid'a sun ɗauki wannan magana ta cewa ibn qayyim ya kawo labarin da ya samo daga malamin shi ibn taymiya cewa ya halatta a yi kowace irin ibada a sadaukar da ladanta ga mamata to sai aka sami 'yan bid'a sai suka rike wannan magana sai ta zan hujja za ku iya fahimta ta in na buga muku misali manyan malamai na izala aka yi ta yawo duk baki ɗaya aka ce rubutun sha ba musulunci ba ne kuma haka ne mun fahimta to ana nan kuma sai tafsirin malam bakar gumi ya fito karkashin wannan suratul ahqaf sai kuma ga magana akan cewa za a iya rubuta wasu ayoyi na alkur'ani a baiwa mai naƙuda ta sha to yan bid'a sai suka rike wannan maganar sai suka yi ta yawo da ita ko kun gane duk inda kaje sai a ce ai gashi malamin ku ya ce ku kuma kun ce ba kyau to shine a shekul albani ya ce sai muka samu yan bid'a a nan sai suka rike waccan magana ta cewa ibnul qayyim ya dauko daga ibnu taymiya cewa za a iya kowace ibada a sadaukar da ga mamata to ga ku kuma kanana akan ibnu taymiya kun ce bi halatta ba ko mun fahimta kun ga irin wancan misalin daidai wa daida kenan to shine sai yake cewa wattakhadhuhu bari'atan fi muharabati sunna suka dauki wannan magana ta zama wata kafa ta yaki da sunna واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها سكا كفاوا مبيا سنة دما ستي مكونتا hujja da ibnu taymiya da shi da almajirin shi cewa ku kuna cewa kun yarda da ibnu taymiya to ibnu taymiya ya ce ya halatta ku kun ce bai halatta ba kamar da yadda ake mana din shibran bi shibrin daidai wa daida abin wajahila ula'ika almubtadi'a a shekul albani ya ce waɗannan 'yan bidi'a sai suka manta au tajahalu ko kuma sun sani amma suka ainihin kisani da gangan suka take sani anna ansarar sunna sai suka ainihin kasance ko dai sun sani suka ki sani suka take sani ko kuma ya zama ba su san cewa su ansarar sunna mu kenan masu magana la yuqalliduna fi dinillahi ta'ala rajulan bi ainihi ba sa ainihin takalidanci game da addinin Allah maɗaukaki game da wani mutum ƙwaya ɗaya kama ya fa'alu ula'ika kama yadda su waɗancan ‘yan bid'a suke yi ahlus sunna as-salafiyya ansarus sunna duk waɗannan abu ɗaya ne ake nufi to ba sa koyi da kowa a cikin addinin Allah kamar yadda ‘yan bid'a suke ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه sa'annan ba sa fifita maganar wani akan gaskiya daga cikin malamai duk yadda ainihin suke kudurta cewa wannan na da ilimi kuma yana da hali na gari ba za su ɗauke shi su ainihin ɗora akan gaskiya ba wa annahum innama yanzuruna ila alqawli la ila alqa'ili su ainihin ahli sunna da ansaru sunna da as-salafiyya suna duban maganar da wane ya faɗi ne ba wai shi wane din ba me ya faɗa gaskiya ne sai su bi ba gaskiya bane ba za su bi ba don haka babu wata ainihin firka ba wani bangare cikin addinin musulunci waɗanda suke da tsoron Allah kamar ansarus sunna su duk wanda ya magana an gaskiya ce komai bid'a shi za su ce wannan magana gaskiya ce in ba gaskiya ba ce kowaye cikin su za su ce ba gaskiya bane to dan ibnu taymiya ya bada bayani akan halacci a wannan magana tashi kaga inda a ce abin na tsoron Allah ne ai maganganu biyu yayi wannan magana ya yi ta ya ce ba daidai ba ne a ainihin ɗibi ayyukan alheri a ce an sadaukar da su ga mamata ga baki ɗaya ya ce kuma haka abin ya samu asali daga annabi da sahabbai wata magana kuma ya ce ya halatta a yi ibadoji a sadaukar ga mamata bai kawo hujja ba da abin na tsoron Allah ne sai a kama waccan da ya kawo dalili to amma da yake ana son a ɗauki kusa a kafa wa ahlus sunna sai aka ce to ai gashi malamin naku ma ga abin da ya ce to shine a Sheikhul Albani yake cewa ai mu ansaru sunna ba muna kallon ainihin wato wana bane da ya magana muna kallon maganar ce wa ila dalili kuma su ansaru sunna suna kallon ina dalili yake walaysa ila taqalidi ba wai taqalidanci ba kawai sun rufa ido suna bin mutum ja'ilina nusba ainaihim qawla imam darul hijra yace su ahli sunna sun sanya maganar imam malik imam darul hijra ita ce a gaban idan su ita kadai suke kallo imam malik yace ma minna min ahadin illa radda wa rudda alaihi babu wani daga cikin mu wataran sai ya raddi wataran kuma sai an yi mishi illa sahiba hadha qabr sai mai wannan kabarin don haka yau anewa ibnu taymiya raddi kenan kuma da shi yana yi mun fahimta wa qala kuma imam malik ya sake cewa wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al kowa ana iya daukar maganar shi kuma ana iya tunkuɗe ta wata ran ba ta daidai ba sai mai wannan kabarin imam malik ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ibnu taymiya wannan magana tashi kuskure ce to amma dama Allah ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatin bayyinatin hunna ummul kitabi wa ukharu hunna muhkamatin wa ukharu mutashabihatin Allah ya ce Allah shi ya saukan maka da alqur'ani a cikin alqur'ani akwai ayoyin da suke ma'anarsa a sarari take kai tsaye a sarari take waɗannan irin ayoyi su suka fi yawa a cikin littafi sai Allah ya ce wa ukharu mutashabihat sauran kuma waɗanda suke ‘yan kaɗan ne to suna da wahalar fahimta ma'ana alƙur'ani da ya sauka to ayoyin shi akwai waɗanda yake ƙarara da ka karanta za ka fahimci da ka dosa misali game da annabi isa Allah ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi annabi isa ba kowa bane sai dai bawa ne muka yi mishi ni'ima a nan Allah ya nuna annabi Isa bawa ne na Allah ba ɗan Allah ba. To amma kiristoci da suka zo suna tattaunawa da annabi sallallahu Alaihi wasallama na ƙasar Nijiran, da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya karanta wa ruhun minhu, annabi Isa ruhun minhu, rai ne minhu sai suka fassara rai ne daga Allah. dan haka sai suka ce wannan ya nuna eh dan Allah ne sai suka ce yakfina haza wannan ya isa a tsaya daga wa'azin haka kaga da aka zo wurin da yake da shubuha da sai su ɗauki waccan ayar da ta ce shi annabi isa bawan Allah ne sai su hukunta ta akan ayar da take cewa ruhun minhu sai su ce to wannan sai a fassara ta da cewa ai rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta in kuwa sun ce wannan aya hujja ce akan cewa annabi isa dan Allah ne to sai a ce ai annabi adamu ma Allah ya ce wa nafakhtu fihi min ruhi na hura mishi daga raina to ashe shi yafi dace ya zan dan Allah haka ne to shi yasa duk inda dan bid'a yake da kafiri da batacce sai ga shi yana neman ina ne shubha take sai makale mata da za ka fesa ado ka sa manyan riga da kyakkyawar hula da komai yaji ka kawo turare ka fesa tun daga sama har ƙasa kana tafiya kana kanshi sai ka taka kashi a ƙarƙashin takalminka ƙuda in ya taho tun daga kanka ya fara sunsanawa to bai ga inda zai makale ba fa sai ya zo ina sai ya zo ƙasa ɗin nan inda ɗoyi yake duk ƙanshin nan bai mai ya bayyana a jama'a ba cewa ku ga yayi ƙanshi sai ƙasa kana tafiya ne maka ihu ku gani ku gani ku gani mun fahimci wannan da kyau to haka in ba haka ba me ya kai a ɗauki wannan magana ta ibnu taymiya a ce wannan magana ce ainihin wato za ta zan hujja da sai su ɗauko waccan sai su ce wannan ibnu taymiya ya yi kuskure a kanta to amma da yake ta yi daidai da son zuciyarsa fa sai a ɗauko ta sai ta zama hujja mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa idza kana hadha min al musallamu bihi inda ahli ilmi sai ainihin al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace idan ya zan wannan abu na daga cikin abin da za a sallama mishi a wurin malamai ma'ana kawai sai a yadda cewa abin da yazo gaskiya shine ake dauka abin da ba gaskiya ba ba a daukan shi ko maganar wace ce anna li kulli aqidatin aw ra'ayin yatabannahu ahadun fi hadhihi al-hayati asaran fi sulukihi in khairan fa khairun in ya zan abu ne wanda yake kowa ya sallama daga cikin malamai cewa kowace aƙida ko kuma kowane ra'ayi da wani ya ɗauke shi ya ainihin ƙarfafe shi a wannan rayuwa to wannan ra'ayi yana da tasiri wajen ainihin kai da komowar shi in alheri ne alheri ne wa in sharran fa sharrun in sharri ne sharri ne fa inna min al musallam bihi aidan min al musallam bihi aidan to har wa yau sai ya zama daga cikin abin da za a sallama a yadda har wa yau annal athara yadullu alal mu'assir ta'asiri din nan yana ainihin wato nuni ga wanda ya ta'asirantu a kan shi ma'ana kowa dai ya yadda cewa in ka ɗauki wani ra'ayi ka gina a kanka na alheri ne ko na sharri zai ta'asirantu a kanka misali in ka ɗauki ɗabi'a ta turawa ka gina a kanta za ka rayu wannan ɗabi'a za ta yi ta'asirantu a kanka wajen maganarka wajen tafiyarka wajen komai da komai naka da tufafinka da makamantan haka na turawa za ka rinka kwaikwayo in ka ɗauki al'adar larabawa haka to in mun fahimci haka sai mu gane to duk abin da ya ta'asirantu a kanka to da zara an ga wannan abin za a fahimci ainihin irin ta'asirin da ya maka wa anna ahadahuma murtabitun bil akhar kuma ɗaya daga cikin su yana yana haɗe yana ɗaure da ɗayan ma'ana al asar din da al mu'assir din abin da ya ta'asirin da abin da aka yi tasirin akan shi suna tare misali kai din nan da ka ɗauki al'adar turawa da kai da al'ada kuna da alaka kai da ka ɗauki al'adar larabawa da kai da al'ada kuna da alaƙa ba kwa rabuwa khairan au sharran kama zakarna ko alheri ko sharri kama yadda muka faɗi wa ala hadha to akan haka falasna nashukku anna li hadha alqawl asaran sayyi'an fi man yahmiluhu aw yatabannahu wannan ra'ayi na cewa duk ibadar da aka yi wa mamaci aka yi aka sadaukar ga mamaci ko wane ne za ta kai gare shi to wannan magana tana da wani ta'asiri ga waɗanda ke ɗaukar ta suke gina ta su tsayi a kanta min zalika masalan misali daga cikin haka anna sahibahu yattakilu fi tahsili sawabi wa darajatil aliyati ala ghairihi wanda ya ɗauki wannan ra'ayi ya ginu a kan shi to zai dogara wajen samun lada da kuma samun darajoji maɗaukaka akan wani shi لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات سبو يا سنشي ومسلمي mutane za su rinka ainihin yin ayyukan alheri suna kyautar da wannan lada wannan lada wanda yake ana yawan maimaita shi so ɗaruruwa a wuni guda ga ainihin dukkan musulmi masu rai daga cikinsu da kuma matattu ma'ana in mutum ya san cewa in dai musulmi suka yi aiki na alheri suka ce sun sadaukar da aikin ga dukkan musulmi matattu da masu rai ya san wannan aiki zai kai gare shi shi kenan sai dogara ba sai ya yi aiki ba ya san ko ya mutu musulmi za su rinka sadaukar da kulhu wallahu da sallah da kaza gare shi mun fahimci ta'asirin da yake cewa ko saboda ginuwa akan wannan ra'ayi sai yake cewa wa huwa wahidun minhum yace shi kuma ɗaya ne daga cikin musulmi ya san cewa an yi wannan sadaka ko an yi wannan addu'a an ce ta je ga dukkan musulmi za ta je فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره من سعيه وكسبه وكسبه to dan menene ba zai wadatu da ainihin aikin wani shi ba daga shi ya nashi aikin ya kuma ya nashi kokarin tunda ya san ko da bai yi ban an yi zai je gare shi mun fahimci wannan ko sai ya buga maka wani misali wanda yake kowa zai iya fahimta yace alasta tara masalan anna ba'd al-mashayikh alladhina ya'ishuna ala kasbi ba'd talamizihim ba ka ganin wasu malamai waɗanda ainihin suke rayuwa a ƙarƙashin aikin da ɗalibansu suke yi la yas'auna bi anfusihim li yahsulu ala quti yawmihim ba sa tafiya da kansu su yi kokarin samo abin da za su ci a wannan rana bi araqi jabinihim da gumin goshin su wa kaddi yaminihim da kuma wahala hannun su malamin da ya san cewa a ɗaliban shi za su kawo kuɗi su bashi ya ci zai sana'a ba zai sana'a ba ko kun fahimci misali musulmin da ya san in ya mutu an yi sadaka gaba ɗaya an yi ayyukan alheri gaba ɗaya an ce je ga dukkan musulmi zai je gare shi zai yi aiki ko an fahimci misali to shine misali ya ce wa tarakul amala sai kaga waɗannan malamai sun daina yin aiki hadha amrun mushahadun fil maddiyat yace wannan al'amari ne wanda yake ana ganin shi a cikin wannan rayuwa gaba ɗaya ta kai da komowar neman abinci da sauransu in kasancewa mai gidanku kullum zai baka abinci zai ba matarka zai baka rigar sallah zai ba matarka zai baka ragon layya zai maka komai yaushe za ka yi aiki ba za ka yi ba to in kasancewa za a sadaukar da lada ya tafi ga musulmi mamata kai ma ba za ka yi aiki ba daidai wa daida sai ya ce ma'aqulun fil ma'anawiyat yace kuma wannan abu ne wanda yake hankali zai iya dauka game da ma'anar shi kama huwa sha'anu fi hadhihi al-mas'ala kama yadda al'amarin yake akan ainihin wannan mas'ala walaita anna zalika wa kafa indaha yace to da ma a ce al'amarin ya tsaya a nan ne kawai da a ce barnar ta tsaya ne akan musulmi suna tunanin cewa duk sanda aka yi aikin alheri aka sadaukar ga mamata da rayayyu zai je gare su to da barnar da sauki walam ya ta'addaha ila ma huwa akhfaru minha wannan al'amari nasu bai ketare zuwa ga abin da yafi wannan hadari ba to da sai a ce al'amarin da sauki to amma fa hunaka qaulun kasancewa akwai wata magana da wasu suka yi akan cewa bi jawazil hajji anil ghairi akan cewa ya halatta wani ya je wa wani aikin haji walau kana ghaira ma'zurin bi aksaril aghniya ka aksaril aghniya at-tarikina lil wajibat ma'ana wasu suka ce ya halatta wani ya je wa wani aikin haji ko da ba da uzuri ba kai zaman ka a je a yi maka aikin haji yace kamar mafi yawancin masu wadata dinnan waɗanda suke barin abubuwan da suke wajibai ne akan su fa hadha al-qawlu ash-shaykh al-albani yace to kaga irin wannan magana يحملهم على التساهل في الحج والتقاصع عنه wannan zai sa su yi sakaci su kuma ƙin ainihin wato aikin hajji ɗin ko yalla bai ya san cewa ya kawo kuɗi ya bayar za a je a yi mishi aikin hajji dan me zai je ya aikin hajji da kanshi kowa ya kai aikin hajji sai ya kaskanta ka ya mai da kai daidai da kowa duk naɗin nan naka sai ka kwashe su duk malamalin ɗin nan da alkyabba sai ka zube su duk wani ɗan diras naka sai ka cire shi sai ka yi sille ka ɗaura zani ka kawo mayafi ka daura in ka kara daga kan biyun nan sai kayan ka dabba to yalla bai ya saba anan za a sa riga za a yi kaza za a yi kaza wucewa kofa in zai yi sai an ce sun kui da kai sannan ya sunkuyar saboda Allah in ya san cewa zai je aikin hajji din nan yana gwagwarmaya wannan ya bangaje shi wannan ya daki bin shi ba a san shi kowaye ba ya bace a cikin halitta in ya san in wani ya mishi aikin hajji ta yi zai je ya yi ba zai je ba to amma akwai waɗanda suka ce kuma ya halatta din sai mai wadata ya bayar aje a yi mishi kawai lafiya shi kalau babu uzuri Allah ya kiyaye ya ce to da a ce abin ya tsaya a nan bai ƙetare ya kawo ga irin wannan ibada ba kuma to da abin da sauki li'annahu ya ta'allalu bihi wa yaqulu fi batinihi domin ainihin irin waɗannan mutane za su kawo hujja da ainihin cewa ya halatta ai aje a yi musu aikin hajji din amma a cikin zuciyar shi kuma sai cewa ya hujjuna anni ba'da mauti haka bayan mutuwa ta ma ya halatta in ma ina da rai ya halatta to ayin na mutu ma nan yafi dacewa ko bal sai ce inna sammata ma huwa abarru min zalika yace kai akwai ma abin da yafi wannan barna da cutarwa kuma menene wa huwa alqawlu bi wujubi isqati salati anil mayyit at-tarik laha ita ce magana da aka samu wasu suka yi akan cewa idan mutum ya daina yin sallah musulmi ya daina yin sallah har ya mutu to wannan sallah ta faɗi akan shi ba ma za a bincike shi ba a kiyama to yanzu in mutum ya san haka zai sallah ba zai ba sai ce fa innahu min al awamili al kabira ala tarki ba'd al muslimina li salati yace wannan na daga cikin dalilai masu girma da ke sa wasu musulmi ma su daina yin sallah saboda kaji wasu malamai da ka amince da su sun ce ai in ka daina sallah ka mutu to ba za a yi maka hisabin wannan sallah ba to dan Allah mutum ya yi dama duk me ake tsoron ka ki dan ka ai maka hisabi dan za a yi maka hisabi to in ka san ba za a yi hisabin ba to dan me za ka yi لأنه يتعلل أيضا بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته saboda ainihin zai kawo dalili akan cewa ai mutane za su sauke mishi ainihin nauyin wannan sallah bayan ya mutu bayan ya mutu wannan sallah ta faɗi daga kan shi shikenan ta koma kan wasu mutane duk wanda ya rama mishi ta yi sai a shekul albani yace ila ghairi zalika min al aqwali allati la yakhfa su'uha su'u asariha ala al mujtami yace da ma dai waɗansu maganganun waɗanda yake munin su ba boyayyen abu bane a halin zamantakewar da musulmi suke ciki yau kana ganin irin munin su akwai da yawancin yallaɓai dinnan wasu in sun tafi aikin maka fa ba sa yi fa zaman su suke yi saboda kai kasa shiga cikin gwagwarmayar nan ta mutane girman su zai faɗi wanda ya fi kowa girma a duniya da lahira tun daga kan annabi adamu har duniya ta tashi ya kwaɓe daga shi sai kwarjalle sai gyauto ya zauna ya yi aikin hajji mun fahimta shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girman shi bai faɗi ba sai su girman su zai faɗi akwai abin da za ka yi girman ka ya faɗi ba wai bautawa Allah ba wanda in girman ya riga ya faɗi shikenan duk wani abu da zaka zo kai dama wannan aikin banza ne Allah ya shiryar da mu fa min alwajibi ala alalimi ash-shaykh al-albani yace dan haka wajibi ne ga malami alladhi yuridu al-islah wanda yake nufin gyara an yambuza hadhihi al-aqwala ya watsar da waɗannan maganganu waɗanda suke cewa in an yi wani aiki na ibada an sadauka ga musulmi zai je gare su li mukhalafatiha nusus ash-shari'a saboda waɗannan abubuwa sun saba wa nasoshi na shari'a wa maqasidaha alhasana da kuma kyawawan manufa na ita shari'a din kyakkyawan manufar shari'a shine ka ci gumin kanka ka aikata ka je ka samu lada a kiyama to sai aka ce a a koda ba kai ba in wani ya maka yayi ma'ana halittar da Allah ya kallafa wa kowa kenan ba ta da amfani Allah ya shiryar da mu da a ce za ka sa matarka ta yi girki ita kuma sai ta ce za dai ta sa 'yarka da kuka haifa ta yi wannan girkin ko da girkin ya fi daɗi na ‘yar in ka ce na uwar kake so in wannan ‘yar ta yi ba za ka ci ba don me domin kana son ka nuna ka isa ita kake so ka ci nata ɗin sai ta ce a ita kuma za ta sawa ne to haka Allah maɗaukakin sarki kai yake son ya tankwara ka yi wannan abin don dama ya ce tabarakan ladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarabci mutane ga cewa wane ne zai fi kyautata aiki daga cikin mutane mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu sai ya ce wa qabil asar hadhihi al aqwal bi asar qawl al waqifina عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس يتي كغدا wannan magana da ainihin wato mafi da وقابل أثر هذه الأقوال ya ce ka ainihin wato gwada irin munin ta'asirin irin waɗannan maganganu bi asar qaulil waqifina inda nusus da ta'asirin masu tsayawa ga nassoshi kawai la yakhrujuna anhu bi ta'wilin waɗanda ba za su fita daga nassi da wani ta'wili ba au qiyasin ko wani lalataccen qiyasi tajidul farqa ka shamsi yace zaka samu bambanci kamar rana da duhu da mutanen da yake in nassi ya zo kai tsaye sai su tsaya akan shi da mutanen da kuma suke ɗauko abubuwan da babu nafsi su kawo ta'awili a kai kana gwada sai ka ga bambanci kamar yadda bambancin hasken rana da kuma duhu yake Allah ya shiryar da mu fa inna man lam ya'khudh bi mithli hadhihi al-aqwal yace domin wanda bai yi riko da irin ainihin wato kwatankwacin irin waɗannan maganganu ba al-mushari ilaiha waɗanda ainihin aka yi nuni gare su la yuqalu an yattakila ala ghairihi ba za a hankalta ba za a fahimci cewa zai dogara akan wani shi ba fil amali was sawabi wajen aiki da samun lada li'annahu yara annahu la yunajjihi illa amaluhu saboda shi wannan yana ganin cewa babu abin da zai kubutar da shi sai aikin shi wala sawaba lahu illa ma sa'a ilaihi huwa bi nafsihi kuma zai ga cewa babu wani lada da zai kai gare shi sai ainihin abin da ya aikata shi da kanshi bal al mafrudu fihi an yas'a ma amkanahu ila an yukhallifa min ba'dihi asaran hasanan ya atihi ajarhu ya ce sai dai abinda kawai yake wajibi a kan shi shine ya gwagwarmaya iyaka iyawar shi akan cewa ya ga ya bar wani aiki na gari wanda lada zai rinka zuwa gare shi bayan mutuwar shi wa huwa wahidun fi qabrihi a lokacin da yake shi kadai a cikin kabarin shi badala tilkal hasanatil mawhuma ainihin wato sabanin waɗancan ainihin lada wanda ake rudanin cewa zaka samu in wani ya maka aiki mutanen da ainihin suka san cewa lallai aikinka shine kadai zai je gare ka ka gwada yadda suke gwagwarmayar aiki da kuma mutanen da suka dauka aikin wani zai je gare su su waɗancan suna can kwance saboda me sun san ko sun mutu in wani zai je gare su su ko waɗannan sun dage ba dare ba rana yi suke yi me yasa saboda sun san ba abin da zai kai gare ka sai wanda ka aikata Allah ya shiryar da mu to wannan shine ta'asirin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake faɗin cewa za ka ga ainihin wato kowane ra'ayi ko aƙida ka ɗauka za ka ga yana ta'asiri a kanka kuma wannan ta'asiri za ka ga yana bayyana mutumin da ya ɗauki ra'ayi da aƙidar cewa aikin shi shine kaɗai zai amfana shi a kabari za ka ga wannan aƙida tashi ta sa shi yana famar ya aikata aikin mutumin da ya ɗauka cewa aikin wani zai je gare shi za ka ga ba ruwan shi ya yi kwanciyar shi kaga komai ka ɗauka yana ta'asiri a kanka kenan shine sai yake cewa wa hadha min al asbabil kasira fi taqaddumis salafi wa ta'akhurina yace wannan na daga cikin ainihin dalilai masu yawa ta yadda aka yi su malamai magabata aka samu suke da kokarin su ci gaba da kuma yadda aka samu mu kuma muka tsaya a baya su sun san cewa aikin ka shine zai kai gare ka kawai mu kuwa sai muka dauka cewa aikin wani ma zai kai gare ka to su sai suka ci gaba mu kuma kaga sai muka tsaya a baya eh kamar mas'alar ceto matsalar ceto sun fi mu sanin cewa ceto na Allah ne sun fi mu sanin cewa malamai da annabawa da salihai da mala'iku da qur'ani za su yi ceto amma sai suka tashi suna aiki zanga-zanga gadan-gadan mu kuma sai muka ɗauka cewa kawai ceto ɗin nan kai tsaye a hannun shehunne yake da waliyai shikenan sai ga masu irin wannan tunani sun koma gefe guda jira kawai yake ya mutu shikenan shehu ya cece shi Allah ya kiyaye shine ya ci gaba da cewa wa nasrillahi iyahum da kuma irin taimakon da Allah ya musu wa khuzlanihi iyana da kuma irin wulakantawa da mu Allah ya mana tunda su kaga gwagwarmaya suke sai aiki sai Allah ya taimake su mu kuma mun kwanta ne muna jiran a dafa mu ci kafin mutuwa ta zo ta zo kuma muna can din ane mana kawai ba ruwan mu mu injin nika ne to shine sai kaga Allah ya wulakanta masu tunani irin wannan nas'alullaha ta'ala an yahdiyana kama hadahum muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kamar yadda ainihin ya shiryar da su wa yansurana kama nasarahum kuma muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ainihin wato taimake mu kamar yadda ainihin ya taimake su Allah ya shiryar da mu wannan shine ainihin wato abu na hudu wanda yake amfanar mamaci shine ɗanka ya maka addu'a ko sadaka ko wani aikin alheri amma ban da wani don haka in ka mutu ɗanka ɗin nan ayyukan da zai rinka maka na alkhairi sadaka da addu'a da wakafi za su rinka kaiwa gare ka amma kawai dan wani yayi maka to wannan ba za su kai gare ka ba to kaga wannan na daga dalilan da yasa za ga mutum in bai samu ɗa ba yake kuka in ya samu ɗan kuma ya lalace bai shiri ba yake kuka saboda me saboda kana da rai bai amfane ka ba ka mutu kuma ka tabbatar ba zai amfane ka ba kenan to ashe wannan ya tursasa ka kai kuma ka tarbiyyantar da ɗanka don in baka tarbiyyantar da shi ba babu yadda za a ya mutu ya rinka tunanin ainihin wato ya kamata ya baban shi kaza ya kamata ya baban shi kaza kamar yadda zaka samu mafi yawancin yanzu mutane masu dukiya ba sa tunanin mahaifansu in ka tara guda goma daga ciki takwas daga cikinsu sun gafala game da ya gina masallaci ko makaranta ko wani gidan saukar baki ga waɗanda ainihin ga waɗannan iyaye nashi lada ya rinka kaiwa gare su addu'a ma wani in ba an zo ana magana irin wannan ba baya tunanin ainihin yana wa iyayen shi addu'a dalili ya manta in ma saboda gafalancin shi ya rafkana ya zama sakarai ko kuma saboda su iyayen ne suka fara rafkanuwa suka zama sakararru akan shi ba su tarbiyyar shi ba balle ya tuna su bayan mutuwarsu Allah ya kiyaye khamisan abu na biyar daga cikin abubuwan da ke amfanar da ainihin mamaci ma khallafahu min ba'dihi min asarin salihatin wa sadaqatin jariyatin abinda ainihin shi mamaci din ya ainihin bari na daga ayyuka nagari da kuma sadakoki masu gudana liqaulillahi tabaraka wa ta'ala saboda magana Allah Allah mai albarka da ɗaukaka da Allah ya ce wa naktubu ma qaddamu duk abubuwan da mamata suka suka gabatar zamu rubuta zamu ba su lada wa asarahum da kuma abubuwan da suka ainihin wato bari a baya wanda yake gudana za su ci gaba da samun lada wa fihi ahadith yace akan wannan akwai ainihin hadisai الأول حديثي نفرقو عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله من أوكاكين سركي يقارى مشير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي للي من ذن الله تيرار أمنتين الله سبتا قريش ياتي إذا مات الإنسان إذا متن يموت كاغا أنان الإنسان الألف دلام أنان نا الإنسان ba na istigraqil jinsi bane kamar yadda ya zo a can da Allah ya ce khuliqal insanu min ajalin kamar yadda Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusrin kamar yadda Allah ya ce wattini waz zaitun wa turi sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim waɗannan alif dalam alif dalam duk gashi a cikin al insan ne amma kowanne daban-daban yake shi yasa larabci ana buƙatar sai ka tsaya ka ƙware shi in ba haka ba sai ka shiga cikin ruɗani kalma ce ƙwaya ɗaya sai ta zo amma kuma ma'ana mabambanta misali akan haka shine kalmar balala bata kalmar balala a cikin alƙur'ani ta zo birjik amma wani wurin ta zo da ma'anar bata wani wurin ta zo da ma'anar rashin sani wani wurin ta zo da ma'anar kuskure misali inna abana lafi balalin mubin ya'yan annabi yaquba suka ce lallai babanmu ba za ka ce yana cikin bata ba annabin Allah sai yana cikin bata sun zama kafirai kenan inna abana lafi khata'in khata kuma wannan ba khata dangane da addini ba khata dangane da tabi'a suna ganin baban su ya shiga cikin kuskure na tabi'a kuskure na tabi'a ko wannan baka mallaki kanka ba shine ka ji ka fi son wane cikin dan ka fiye da wane ka fi son wance cikin matan ka fiye da wance wannan ne Allah yake duk irin kokarin da zaka yi yace ba yadda zaka iya daidaita soyayya dole sai ka ji ka fi son matar ka wance sai ka ji ka fi son ɗanka wani to amma Allah yake duk da haka kai kokari kar su gane kuma kai adalci mun fahimci wannan to irin wannan ne abin da annabi yaqub ya fada ya fi son yusuf akan sauran yayi ta kokarin kar su gane amma sai da suka gane shine sai suka ce inna abana lafi balalin mubin ba fa suna nufin babanmu yana cikin bata mai nisa ba a'a kuskure mun fahimta kaga anan balal sannan Allah madaukakin sarki yace wa wajadaka ballan fahada ba za ka ce Allah ya same ka batacce ya shirye da kai ba annabi bai taba bata ba tun da yake kuma bai taba bata amma menene wa wajadaka ballan Allah ya same ka ba tare da rashin sanin wata shari'a ba baka da wata shari'a a hannu fahada ai fahada ka ila shari'atin sai shiryar da kai baka wata shirya abdalala anan shine rashi kamar ka ce jb al-yawm fi dalalin mubin aljihuna yau ba yana cikin bata ba aljihuna bata ne amma aljihuna yana cikin rashi to shine nan wawajaraka zallan rashi Allah ya same ka baka da wata shari'a a hannu fahada ka sai shiryar da kai baka shirya mun gane wannan kenan to haka wannan kalima ta al-insan anan idza mata al-insanu idan mutum ya mutu ba kowane mutum ba sai mumini ashe wannan alif da lam din ba na istigraqil jinsi bane ba na kowane mutum bane don an ce idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu idan mutum ya mutu duk ayyukan shi baki ɗaya sun yanke sai dai guda uku sune za a rinka rubuta mishi lada shin fir'auna da ya mutu ayyukan shi ba sun yanke ba to yanzu fir'auna ko da ya gina wani wani wata rijiya da ake shan ruwa zai samu lada to ashe bai shigo cikin wannan istighraqil jinsi din ba kenan mun gane wannan dan haka wannan al-alif da lam anan lil ahadi zihni ne waɗanda annabi yake magana da su ya san kwakwalwarsa tana fahimtar ba kowane mutum yake nufi ba musulmi yake nufi don haka ba sai musu bayani ba mun fahimta shine al-ahadi zihni kamar in ce mutumin ya zo kai da nake magana da kai ka sani amma wani da ya zo yake zaune gefe guda sai ya ce wannan mutumi don shi bai san wata magana game da wannan mutum da ta gabata ba amma kai da ike tunanin wannan mutum na cikin kwakwalwarka wanda na ce maka wani mutum kaza kaza kaza kaza zai zo ina zuwa sai na ce maka mutumin ya zo dan na ce maka wani mutum ya zo to na yi gwaranci amma sai in ce mutumin ya zo ai wanda na ban maka sallahu wanda bai san abin da muke magana ba sai ya ce wannan mutumi don shi bai sani ba to shine azzihini to wannan da yace al-insana al-insanu ba kowane mutum ba to haka kamar can da Allah madaukakin sarki yace laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim haƙiƙa mun halicci mutum a cikin kira wadda take mafi kyawu Allah yana nunawa daga cikin dukkan halittun shi to ba wanda yafi mutum kyandiri amma ai wani mutumin in ka ganshi sai kaga gwamma jaki da shi kirar halitta wani mutumin muninta sai ganshi an yi shi dan git hancin shi a can sama haka gashi nan kamar pipe babu tsari sai ga jaki ya fi shi kyau tare da cewa jaki dabba ne mafi muni ko to kaga ashe a nan ma al insan ba zai shiga umumin mutane ba mun fahimci wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza mata al insanu qata anhu amaluhu idan mutum ya mutu duk ayyukan shi baki ɗaya sun yanke a ƙasa shine a shekul albani sai ya sauke lamba yace ai fa'idatu amalihi wa tajdid wa tajdidu sawabihi ma'ana riba aikin shi da kuma sabunta ladan shi da zai rinka samu to duk wannan ya yanke قال الخطابي في المعالم خطابي يفتي أتكل لتافن معالم السنن شرح أبو داود فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيه فيها النيابة yace wannan ya nuna kamar sallah da azumi da sallah da kuma abin da ke irinsu na daga ayyukan da gaɓoɓi jiki yake aikatawa to wani ba zai iya ɗaukewa wani ba wa qad yastadillu bihi man yadhhabu ila anna man hajja an mayyitin fa innal hajja fil haqiqa lil hajj yace ta iya yiwa wani ya kafa hujja da cewa to ai wanda yawa mamaci hajji ai wannan hajji a haƙiƙa ne ta koma ga shi wanda ya aikin hajji din ne dunal mahjuji anhu ba ainihin ba ta koma ga wanda aka yi wa hajjin ba wa inna ma yalhaquhu du'a'u addu'a ce ainihin wato kawai za ta je gare shi wa yakunu lahul ajru fil mal alladhi a'ta sai zama zai samu lada ga ainihin wato dukiyar da ya bayar in kana hajja anhu bi malihi in ya kasance ainihin yayi mishi wannan hajji ne da dukiyar shi ma'ana azumi sallah bai halatta wani ya wakilci wani akan haka ba to amma hajji idan ka mutu sai aka yi maka za ka samu ainihin ladan wannan hajji kuma wannan hajji za ta tsaya matsayin kamar hajjinka misali ka kintsa tsar za ka tafi aikin hajji sai ainihin larura ta kama ka dab da za a tashi din nan sai kaga larurar nan fa ta zama maka ta ajali sai kai wasiya cewa in ka mutu aje ai maka hajji da dukiyarka ya halatta in aka je aka yi wannan hajji da dukiyarka za a ainihin wato samu lada za ka samu ladan tamkar kai kai aikin hajji din mun fahimci wannan da kyau ko to wannan game da hajji kenan an samu annabi ya halatta haka amma game da azumi fa game da sallah fa to annabi bai halatta wani ya wani ba don haka bai halatta wani ya wani anan ba Allah ya shiryar da mu to shine yace illa min salasati ashiya'a idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya'a idan mutum ya mutu to aikin shi ya yanke daga gare shi sai dai abubuwan da yake ainihin ta hanya uku sai abubuwan da suke ta hanya uku yayi su illa min sadaqatin jariyatin annabi ya ce sai dai ainihin wato sadaka wadda take mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfanuwa da shi aw waladin salihin ko kuma ɗa nagari ya du'u lahu wanda ainihin wato yake mishi addu'a to waɗannan ne kawai abubuwan da suke je maka in ka mutu ka tafi kabari ko dai sadaka wadda kai take gudana ka gina masallaci ko makaranta ko wani al'amari na alkhairi wanda yake gudana rijiya ko bishiya ko famfo ko kuma wani ilimi da ka rubuta ko ka karantar wanda ake amfanuwa da shi ashe in ilimin ba wanda ake amfanuwa da shi bane aikin banza kenan to anan annabi ya ce ilmin yuntafa'u bihi wannan fa ilimin boko zai shigo ciki domin mutanen kasashen mu gaba ɗaya su kawai sun ɗauka ilimin boko gaba ɗaya wuta khalidi na fiha ba haka al'amarin yake ba addinin musulunci yana kallon dukkan abubuwa da ido ne na basira yanzu mutumin da Allah ya sa ya kware akan ainihin ilimi na likitanci baya amfanan musulmi yana amfanan musulmi to sai karantar da wannan ilimi aka ci gaba da amfanuwa da shi ya shigo ciki domin annabi ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi wanda ake amfanuwa da shi ya shigo cikin wannan to abin da zaka duba ka gani shin wannan ilimi musulmi na amfanuwa da shi eh to ya shigo cikin wanda in ka karantar da shi zaka samu lada shi yasa ba ainihin wato mummunan aƙida aka sanya wa ba ƙaramin mummunan aƙida aka sa mutane ba da aka ce babu ruwan gwamnatin ƙasar nan da addini shi yasa tsakaninka da karatun islamic studies to kana primary kana secondary a nan yake dole kana zuwa jami'a fa an zare wannan sai ka zaɓi abin da kake so shi za ka je kai an janye maka addini to tun daga nan sai ka ji mutum ya samu aƙida akan cewa aikin nan nashi ba addini bane in ya shiga ofis duk magana addinin aka sai ce ba aikin addini bane yanzu duk waɗannan ayyuka da aka ce ba addini bane don Allah masu yin su ba asara suke ba ya nuna in aka tashi kiyama duk wahalar da suke sanya aikin banza kenan mun fahimci wannan da kyau jama'a to amma wannan likitancin ka ɗauka addini kake yi saboda haka addini kake yana amfanar da musulmi eh to akwai lada a ciki Allah ya shiryar da mu na eh e to ai su arna kenan to amma kai musulmi fa ai wawanci ne ake nuna mutane sai arniya wai ita nos sai ta tara matan musulmi a asibiti da zureren cikinta gashi nan kamar za ta haihu yanzu tana ce musu to su kula fa a rinka kayyada iyali yawan haihuwa kaza kaza gafa cikinta kamar zai fashe tana da ciki amma tana cewa a daina haihuwa ita kuma gashi to shine aka samu wata da ta zauna ta ne wa mata haka sai wata mata ta ce to ke malama kina ta bayanin cewa a daina haihuwa ga ga ciki kina da shi sai ta ce to mu wawaye ne me menene mafhumul mukhalafa ku ne wawaye kenan to haka za su zo su ce muku aiki ba addini a ciki ba kaza a ciki ba kaza a ciki ba kaza siyasa ba addini a ciki shikenan ku sai ku dauka da gaske ne kalimatu batil urida biha batil dama maganar banza ce suka faɗi kuma suke nufin mummunan manufa a lokacin da suke faɗi din nan suna faɗi ne dan ku yaudaru kuma sai ku kuka yaudaru din su kuma sai su koma sai saka addini a ciki gashi nan ku kun tsaye da yan takara guda hudu su sun tsaye da ɗaya duk inda ka kewaya a ƙasar nan haka ne to me suke wa ba sa kwaɗayin mulki ne suna kwaɗayi amma sun fi tunanin samun nasara ga mutum ɗaya fiye da hudu da suna iya tsayawa ba sa iya tsayawa aka zo gargara yanzu suna iya tsayawa ko wallah ya kamata mutane su hankali da kansu da za ka tara musulmi ka ce kai ka janye kai ka janye ku bawa ɗaya a buga da wannan arnan a ga yadda za a yi taron dangi ko da an ce za a biya shi abin da ya kashi sai ce ba zai ji ko ba haka bane to shi ta ce ai ai gashi nan an yi kuwa Allah kiyaye shine a ƙasa sai sharhin wannan yace a awaladin salihin a cikin lamba ta uku yace da bis salih an yi kaidi da cewa ɗa na gari li'anna al-ajra la yahsulu min ghairihi saboda ladan ba zai kai ba in wani ne wanda ba na gari ba da za ka mutu ka bar ɗan iska ashe ya maka sadaka sadaka ba za ta je gare ka ba shi yasa annabi ya kaidi da cewa awwaladin salihin ko ɗa na gari da za ka mutu ka bar ɗan iska ko mutumin banza ashe in yayi sadaka ko kafin ba zai je gare ka ba dan haka aka yi kaidi akan haka wa ammal wizru fala yalhaqu bil walidi min sayyi'ati waladi yace dangane da laifi to laifin da ɗaye ba zai kai ga uban shi ba idza kana niyyatuhu fi tahsilil khairi idan ya zama ainihin wato niyyar shi ainihin wato uba din ta wajen samun alkhairi ce don haka duk wani aiki na sharri da dan yayi to wannan ba zai je gare shi ba wa inna ma zakara du'a lahu tahrizan ala du'a li abihi la li annahu qaydun yace abin da yasa aka ambaci addu'a shi ɗaya wa uban shi addu'a din an yi haka ne don kwadaitar da wannan ainihin addu'a da ake yi ga shi dan yayi wa uban shi ba wai kaidi ne aka yi ba li'anna al'ajra yahsul lil walid min waladihi salih saboda ainihin wato aiki nagari wanda yake an samu lada a ciki zai kai ga ainihin wato uba wanda yake ɗa nagari yayi kullama amila amalan salihan duk sanda wannan ainihin ɗa ya aiki nagari sawa'un ada ali abihi amla shin wannan ɗa yi wa ainihin wato uban shi addu'a ko kuwa bai yi ba ba wai addu'a kawai ake nufi ba nan da aka ce yad'u lahu ba sai addu'a ba a'a ko da addu'a ce ko wani aiki na alheri kaman garasa shajaratan kaman wanda ainihin ya dasa wata bishiya yahsulu lahu min min yahsulu lahu min akli samaratiha sawabun sawa'un ada'a lahu min man akalaha am lam yada am lam yad'u yace kamar mutumin da ya dau bishiya ya dasa yake wannan lada ya rinka kaiwa ga uban shi shin wannan mutum da ya zo ya ci dan wannan itaciya mai 'ya'ya ya yi addu'a ko bai yi addu'a ba ladar da zai kai ga uba ba sai ka ci kayi addu'a ba ba sai kai amfani da abin kayi addu'a ba wa kazalikal ummu yace haka ainihin wato abin yake dangane da ita ma uwa kaza fi mabarikul azhar yace haka yazo a cikin littafin mabarikul azhar fi sharhi masharikul anwar wanda yake sharhi ne na littafin ainihin masharikul anwar libn al malak na ibn al malak أخرجه مسلم الإمام مسلم شيني أين هي في دون حديثي أتكن جزء إن بير شافي نسب عند أكو وسياق له لفظ أين أكاكاو نشي مسلم ني والبخاري دا الإمام البخاري في الأدب المفرد أتكن لتاش من الأدب المفرد شافي نتقص وأبو داود دا الإمام أبو داود أتكن مجلد نبيو شافي قوم شابير والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلد نبيو شافي نتريد إيد أشرن ترى والطهاوي ده الإمام الطهاوي في المشكل أتكل تافن مشكل الآثار مجلدين نتايا شافي نتمانين دبير والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكل مجلدين شد شافي نتريبيو ده سبعين تقوس وأحمد ده الإمام أحمد أتكل مجلدين بيو شافي نتري أكو ده سبعين دبيو والزيادة لأبي داود والبيهقي وأن قالي ده أين أكسامو أتكل رواية na Abu Dawuda ne da Baihaqi ƙarin da aka samu a ciki shine ashiya din nan da yace illa min salasati to kalmar ashiya din wannan karin a cikin riwaya Abu Dauda da Baihaqi aka samu asani hadisi na biyu da ke tabbatar da cewa da in ainihin wato aikin da mutum yayi na alheri ya bari yana amfanar da shi an abi qatada daga abi qatada qala abu qatada yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi salasun mafi alherin abin da mutum zai bari a bayan shi shine abu uku waladun salihun yad'u lahu da na gari wanda zai rinka mishi addu'a wa sadaqatun jariya wa sadaqatun tajri da kuma ainihin sadaka wadda take mai gudana yablughu ajruha wanda ladan shi zai rinka kaiwa gare shi wa ilmu wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi da kuma ilmin da za a rinka amfani da shi bayan shi to wannan ainihin di yana kaiwa gare shi to in ka hada wannan hadisi da wancan da ya gabata za ka fahimci kuskuren da aka samu wasu daga cikin waɗanda ake danganta su da malanta a ƙasar nan a da suka yi inda annabi yake cewa min sadaq illa min sadaqatin jariyatin sai suka ce sadaka budurwa wai in kai sadaka budurwa ka ɗauki ƴarka budurwa ka ba wani sadaka to shikenan wannan lada zai rinka gudanuwa gare ka za ka rinka samun ainihin wannan lada ko da bayan mutuwarka ai ba a sadakar budurwa ya aurar da ita ake yi in kyautata mishi kake so ka yi sai ka kawo dukiya ka bashi sai ka sa mishi sadaki sai ya samu saukin biyan sadakin cikin mutunci to amma a ce an ɗaura aure da Muhammadu wai Bahaushe ya ce duk namiji sunan shi Muhammadu a cikin karatun Bahaushe duk namiji sunan shi Muhammadu saboda haka sai a zo a ɗaura auren Aisha da Muhammadu shikenan sai da daddare sai a rufa ta sai a tafi kaita an yi niyyar za a kaiwa Abubakar ita ana zuwa aka kaita ga Abubakar Abubakar ya ce ba shi da bukata shikenan sai a koma a yi ta lalubawa in aka kaiwa Ahmad ya karɓa to in Ahmad bai karba ba a tafi a kaiwa Isa in Isa bai karba ba a tafi har sai lokacin da aka kaiwa Talha sai ya karba wannan aure shar'an bai yiwu ba domin aure ne wanda yake majhuli ba a san da wanda aka daura auren ba ta kame mai ko da yake a zuci su sun kudurta wani za su ba amma ba su gaya mishi ba domin da al'adar da ake kenan ba a gaya maka ba wai so ake a burge ka sai dai kawai ka jana kwankwasa kofa gidanku eh wai saboda Allah aka yi to kaga tsiyar bid'a kenan shi mai yin bid'a gani yake addini yake yi to ya kamata kowa ya fahimci wannan wannan bid'a ce kuma duk ran da aka gano irin haka wannan aure ko da shekara nawa ne nan baya to yanzu din nan da kuka ji maganar nan sunan auren ku mafsuh ba cewa za ka yi kasa ta ba dama ba matarka ba ce ƴaƴanku kuma duk da kuka samu ba na zina bane ƴaƴan halal ne mun fahimta wannan abu da ya faru kuskure ne ya faru auren mataccen aure ne to tunda kuskure ne ya faru ya za a yi akwai yadda za a gyara ya za a gyara sai ta istibra'i istibra'i shine ta zauna ta yi jinin haila ɗaya tak ya isar sai a samu sadaki a yanka sannan a zo a tara jama'a a ɗaura aure kyakkyawan aure tsakanin kai da ita sai ku koma ku ci gaba da zaman aure amma an kuka ce to wannan aure da aka ɗaura tun ba a haifi uban shi ba yaushe za a gyara oho ku je Allah ya ci uban ku a lahira ba shi kenan ba gyaran abu ne mai sauki da an bi ta irin ɗaurarrun malaman nasu kuma ai a fatawar su kuma za su ce ai ina ai wannan ta harimu ta adidi sai ka suna girgiza maka gilashi ta harimu ta adidi ai sune maka wani ido haka shikenan shikenan shi yasa da yawancin matsala mutanen ƙasar nan suka gano akwai kuskure a aure ba su tafiya malamai su gyara saboda sun san cewa za a ce ai shikenan ai har abada babu aure tsakaninku to kafin a samu auren da za a ce har abada babu din nan fa da wahala fa domin Allah ne ya halatta ka ce har abada babu kai bincike tukunan ba haka ba za ka shiga wuta Allah ya shiryar da mu saboda haka sadakatun jariya to sadaka mai gudana da a ce sadaka budurwa annabi yake nufi sai ce illa min sadaqatil jariya illa min sadaqatil jariya sai kawo shi da alif da lam as-sadaqati al-jariyati ya zama na'at wal man'ut amma a yanzu illa min sadaqatin jariyatin illa min sadaqatin jariyatin afwan nan ya zama na'at da man'ud sai sadaka mai gudana to da a ce sadaka budurwa annabi yake nufi sai ce illa min sadaqatil jariyati sai dai sadakar budurwa Allah ya shiryar da mu wannan hadisi da muka karanta na ainihin Abu Qatada akhrajahu Ibn Majah Ibn Majah ya fitar da shi a cikin mujalladi na farko shafi na 106 wa Ibn Hibban da Ibn Hibban fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta 84 da 85 والطبراني في المعجم الصغير ده الإمام الطبراني أتكل التافنش المعجم الصغير شافي نسب إند ترى وابن عبد البري ده ابن عبد البري في جامع بيان العلم أتكل التافنش جامع بيان العلم للتافن وند يكي بياني أكل لدب بعد تارين يد أكي نيمان علمي ده يد أكي جرم ماشي للتافن مجلد قداني جزئي بيو تشيني يتي وانا مغانا نانا أتكين جزئي نبيونا للتافن شافي نشابيار وإسناده صحيح إسناد أينهم وانا حديثي مي إنغانتي كما قال المنذري في الترغيب كما يدعى عينهم المنذري يفدي أتكن للتافن شي الترغيب والترهيب أتكن عينهم مجلدين فرقو شافينا همسن تقوس هذا حديث نبي كان عندك تبتد تشوى أيوكا الخير دا كبري أبايا كذا أنفانا دكي الثالث أبناؤك هو حديث نأك عن أبي هريرة أيضا هل يودك أبو هريرة قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتي إن مما يلحق المؤمن المؤمن من عمله وحسنات وحسناته بعد موته علما علمه ونشره annabi yace yana daga cikin abin da zai riski mumini na daga ainihin aikin shi da kyawawan ayyukan shi na alkhairi ladan shi bayan mutuwar shi to daga ciki akwai ilimin da ya karantar kuma ya yada shi ga al'umma wa waladan salihan tarakahu da ɗa na gari wanda ya bari wanda yake mishi addu'a ko kuma wanda yake mai aikin alkhairi wa mushafan warrasahu da kuma qur'ani wanda ya gadar da shi ma'ana ka mutu ka bar qur'ani mun fahimta ba ka mutu ka bar kasar din video na indiya ba ka mutu ka bar alqur'ani to in ɗanka ya gada ko wani ya gada ya karanta za ka samu lada akan haka a nan nake so in jawo hankalin mutane ai annabi ne ya faɗi wannan hadisin ko to ashe annabi ya san qur'ani za a dawo a rubuta shi ya zama guda har ya ce mishi mushaf nan wata magana ce nake a cikin magana fa akwai wadanda suke cewa tattara qur'ani da sahabbai suka ya zama compiled haka hadaddan littafi wai sun yi bid'a wannan ya saba wa qur'ani da hadisi ina ya saba wa qur'ani annabi yace alif lam mim sai yace zalikal kitab alif lam mim ko sai yace zalikal kitab Allah yace wancan littafi a lokacin da Allah ya wannan magana ai ba a hada shi ba amma yace littafi shin abin da yake haddace a cikin zuciyar mutane za a ce littafi ashe Allah ya san za a haɗa shi don haka ya kira shi da littafi to ashe wanda yake tattara Qur'ani da sahabbai suka ya zama littafi haka sun yi bid'a ya saba Qur'ani wanda ya faɗi haka kuma ya saba hadisi shine wannan hadisi da makamantan shi mun fahimci wannan aw masjidan banahu ko kuma masallaci wanda mutum ya gina aw baitan libni sabili ko kuma gida wanda mutum ya gina saboda matafiya mutum ya gina matafi ya gida wanda in matafiya sun rasa wurin kwana su zo su kwana ko wurin saukar baki da makamantan haka banahu wanda ya gina au naharan ajrahu ko kuma wata korama wadda mutum ya gudanar da ita a ce mutanen wata anguwa suna cikin kunci sai ainihin ya zama a kusa da su akwai wani kogi sai ka ba da kuɗi aka karta wannan kogi ya keto ta cikin wannan anguwa su ma suka zo suna amfana za ka samu lada akan haka to ashe akwai lada ma akan famfo kenan in ka jawo shi ka kawo anguwar ko mun fahimci wannan to shi yasa ashe in aka zo diba me naka naka kama bokitin su ka taka ka lotsa ka wurgan musu ka ce wai kai kana ga wahalar biyan kuɗin ruwa duk abin da ya kawo wannan wallahi rayuwa ce irin wadda aka nuna mutane ba da tunanin lahira a cikin ta inda tunanin lahira zaka samu lada kaji yaushe zaka yi fada aw sadaqatan akhrajaha min malihi ko kuma ainihin dukiya mutum ya fitar sadaka mutum ya fitar daga cikin dukiyar shi fi sihhatihi wa hayatihi a cikin ainihin wato ran shi da lafiyar shi yana da lafiyar shi da ran shi yalhaquhu min ba'di mautihi duk waɗannan za su kai gare shi bayan ainihin mutuwar shi mun fahimci wannan da kyau jama'a akhrajahu ibn majah ibn majah fitar da